فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله خير مما تزود به العبد في هذه الدار قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله كتب الله على الدنيا الفناء وحكم على الآخرة البقاء فلا بقاء لما كتب الله عليه الفناء ولا فناء لما كتب الله عليه البقاء أيها المسلمون لا ينقضي عجب المرء من فتنة الدنيا لأهلها مع علمهم بكدائها لهم وأنها مجرد الشهوة يأخذها حسرة وفترة يأخذها الزوال لقد وصف الله تبارك وتعالى الدنيا بأبلغ عبارات لا تبقي للمرء عدم مستوى من الشك عن حقرتها وأنها غرور وسراب زائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال حذر أمته من اغترار بها عباد الله اسمعوا كيف وصف الله تعالى هذه الحياة فقال جل من قائل اعملوا اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا وقال جل شعنه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حسيدا كأن لم تجن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون عباد الله إذا نظرنا في هذه الآيات وصف الله تبارك وتعالى الدنيا بهذه الأشياء الخمسة لعب ولهو وزينة وتفاكر وتكاثر ثم مثلها بالغيث الذي أنزل على الأرض إلى على الأرض الميتة ثم أنبتت ثم أسفر نباتها ثم صار هطاما حشيما تذروه الرياء ثم كتم القول بأنها متاع الغرور قال إمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية لعب أي كلعب السبيان ولهو كلهو الكلمان فتيان وزينة كزينة النسوان وتفاكر كتفاكر الأحقار وتكاثر كتكاثر الدقهان والمعنى أن والمعنى أن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لعمار لا تهزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء معقول ومشروب والملبوس والمركوب ومنكح عباد الله إذا كان هذه هي الحقيقة الدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يغرها هذه الحياة قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى منها شربة ما سقى منها ما سقى كافرا منها شربة ماء وفي الحديث الذي أخرج إمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما لي ولا الدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راها وتركها عباد الله هكذا وصف الله ورسوله الدنيا وإنها لا يقدأها إلا مغرور فلا تغرنكم بزخرفها ولا تبتننكم بمفاتنها فتغفل عن حقيقتها وإنها هي دار لا هي دار العمل لا دار الجزاء وهي دار الابتلاء واختبار لا دار ثواب وهلاك ولا ينبغي للمؤمن أن يركن إليها ويتخذها وطنا ومسكنا قال عليه الصلاة والسلام قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصفاء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن هياتك لموتك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه قريب مجيب الدعاء الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka yahudunmu tana magana akan duniya da yadda take balazana da kuma yadda take zama gida ne na rudi da yadda Allah Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka da annabinsa suka siffanta ta ya ku taron musulmi hakika ina yi maku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka jin tsoron Allah yana kasancewa ne da taimakon Allah da kuma jajircewa cikin bin dokokin Allah sau da ƙafa ku sani ya ku bayan Allah lallai tsoron Allah shine mafi alkhairin guzurin da bawa zai yi domin tafiyarsa ta dindindin wadda ba makawa a kanta ubangiji mabuwayi da ɗaukaka da kansa yake cewa ku yi guziri lalle hakika mafi alkhairin guziri da bawa zai shine jin tsoron Allah a wannan tafiya da babu makawa a cikinta sai Allah ya ce ku ji tsoro na ya ku taron masu hankula ya ku bayan Allah ku sani ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya rubuta ma wannan duniya ya wajabta mata cewa dole sai wata ranta tashi haka kuma ubangiji ya hukunta akan cewa lahira ita ce wadda take wanzuwa dindindin ita kan ba ta karewa babu yadda za a yi abinda Allah ta'ala ya rubuta masa cewa zai kare to ya zan kuma ya zanto dawwamamme kamar yadda babu wani abu wanda yake dawwamamme wanda Allah ya sa ya zama dindindin kuma a ce ga wani lokaci ya riga ya kare abinda wannan magana take nufi duniya ko shakka babu Allah ya rubuta za ta ƙare sannan kuma ubangiji ya sanya lahira ta zanto gida ne na sakamako na dindindin shi yasa bayan Allah masu ƙoƙari suke ƙoƙari a cikin wannan rayuwar tasu ta shekara hamsin ko sittin sai su ga sun yi ayyuka na ƙwarai domin dacewa da wancan gida wanda babu mutuwa a cikinsa ya ku taron masu yin sallah hakika baya boyuwa kuma ba abun mamaki bane abin mamaki baya yankewa ga mumini cikin abin da yake gani na fitintinin duniya da kuma waɗanda take ta kai kawo a cikinta tare da cewa suna da yaƙini cewa duniyar nan mayaudariya ce kuma maha'inciya ce amma abin mamaki gashi sun doge a cikin santa da kuma tarata har ma da yawansu ba su sa lokacin barinta ba ita duniyar gaba ɗaya idan mun kalle ta za mu iya cewa sha'awa ce da kuma ƙawace-ƙawacenta wanda yake ɗaukar wanda yake hasararre sannan kuma wani ɗan jin daɗi ne wanda yake mai wucewa hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya siffanta duniya da misali ko da siffa wadda take babu wani mutum wanda yake da hankali mafi kankanta daidaitacce wanda yake da shakka cikin cewa duniyar nan da abin da ke cikinta idan an kwatanta shi da abin da Allah ta'ala ya tanajinsa ga muminai to an iya cewa wulakantacce ne wanda bai kai a tayar da hankali a kansa ba ku sani ya bayan Allah ita wannan duniya rudi ne da kuma ainihin wato abin da yake zai zo ya wuce maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gushe ba yana ainihin razanar da al'ummarsa yana gargadin su akan cewa kasu rudu da duniya ku saurara ku ji abin da Allah mabuwayi da daukaka ya fassara wannan duniyar da muke ciki Allah ya ce ku sani lalle ita wannan rayuwar duniya Allah ta'ala ya kwatanta ta da cewa wasa ne da kuma wargi sai Allah ya ce da kuma ado sannan da alfakari da ke tsakanin ku ko mutane cikin yawan tara dukiya da kuma ‘ya'ya ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce to in kana son ka san misalin ta sai ce kamar manomi ne wanda ya shuka abun shukarsa bayan wani lokaci yana tarere ya shukan nan har sai girma har ya kai ga idan ya shiga cikinta shukar tana burge shi yana samun natsuwa ana nan ana nan zuwa wani lokaci sai kwatsam al'amarin ubangiji ya je ma wannan shuka sai aka wayi gari gashi ta zama girbabbiya ana tafiya ana tafiya tun tana kore sai ta fatsi fatsi tun tana fatsi fatsi sai ta bushe daga nan sai ta zama karmami zuwa wani lokaci ta zama ciyawa abinda iska ke ɗauka zuwa wani lokaci ta zama tuttuka bayan wani lokaci labarin ta ma ba za ka ji ba ubangiji magwaye da ɗaukaka yake haka rayuwar duniya take haka aka haife ka kana ta ƙaruwa a cikin girmanka baka san lokacin da ake ƙaruwa ba kamar yadda manomi zai shuka abin shukarsa sai ya koma gida ya kwanta bai san lokacin da Allah ke ƙara mata tsayi ba a haka ɗan adam Allah yake ƙara shi yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tare da mahaifansa kwatsam sai ya ce yanzu ƙarfinsu ya ƙare yanzu shine mai ƙarfi ana tafiya ana tafiya sai mahaifin ya kwanta ya mutu ana tafiya sai mahaifiyar ta mutu ana tafiya sai ya dawo shine mai gida shine kuma za a ce ma baba ana tafiya ana tafiya sai ya aurar sai ɗansa ya aure bayan wani lokaci shikenan sai a neme shi a rasa idan tafiya ce tafiya sai a nemi labarinsa ko tsatsansa ma a rasa ya riga ya ɓace saboda daɗewa da ya a cikin kabari to kaga yayi kama da waccan shuka kenan ashe wannan in ita ce duniya bai kamata ta ruɗe mu ba a cikin suratul al-kaf ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ce ma annabinsa ka buga musu misalin wannan rayuwar duniyar Allah ya ce kamar ruwa ne wanda ya saukar daga sama da ruwan nan ya sauka sai ya haɗu da tsiro wanda ke cikin ƙasa wanda ainihin ruwan nan da ya cuɗanya da wannan tsiro sai ƙasa ta fitar da abin da ke cikin kanta ana tafiya ana tafiya wannan tsiro sai ya kasance kalmami wanda iska ke ɗauka ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce lalle ubangiji ya kasance mai iko ne a bisa dukkan komai sai Allah ya ce dukiya da 'ya'ya su ne adon duniyan nan amma wanzattun al'amura waɗanda suke ayyuka waɗanda suke kyawawa waɗanda Allah yake so kuma ya yarda da su su ne mafi alkhairin abin da Ubangijin kake bukata wanda za ka samu lada da shi a ranar tashin kiyama kuma shi ne mafi alkhairin abin da mutum zai yi guri a wani wurin Ubangiji yana cewa hakika misalin rayuwar duniyan nan kamar ruwa ne wanda Allah ya saukar daga sama sai wannan ruwa ya haɗu da ainihin tsiro da ke a cikin ƙasa wannan tsiron daga abin da mutane ke ci ne ko daga abin da dabbobinsu suke ci ne har dai lokacin da ƙasa ta rike adonta ga yabanya ta kama ƙwarai ta yi kyau akhadhatil ardu bi dhukrifaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha manoma suka tabbatar cewa yanzu kam suna da yaƙini shukar su ta kai amma kash ataha lailan aw nahara sai ubangiji ya zake ma wannan shuka a cikin dare ko a cikin yini sai kawai shuka ta zanto girbabbiya kai ka ce ba ita ce shuka jiya ba wanda take ba da kore ubangiji ya lalata ta ga baki daya Allah ce kama haka muke buga misali ga mutane masu hankali ya ku bayan Allah idan muka dubi waɗannan ayoyi za mu dubi yadda Allah ta'ala yake siffanta rayuwar duniya da waɗannan al'amura guda biyar abu na farko Allah ya ce rayuwar duniya wasa ne shi Allah da ya halicci duniyar da kansa ya ce rayuwar nan wasa ne sannan ubangiji ya kwatanta ta da cewa wargi ne sannan ya kwatanta ta da cewa ado ne da kawace-kawace wanda za su zo su wuce sannan ubangiji ya kwatanta ta da cewa alfakari ne a tsakanin mutane da kuma gadara da jiji da kai sannan sai ubangiji ya kwatanta ta kuma da ruwan sama wanda ake shayar da ƙasa da shi sannan a fitar da tsirrai sannan bayan lokacin kuma tsiron sai ya lalace sannan ubangiji ya cika maganarsa da cewa fama mata'ul hayatid duniya illa mata'ul gurur rayuwar duniya ba komai bace ba ciki sai rudi kana cikin daɗi jin daɗi sai a ce ai ya mutu shikenan labarin kuma an rufe chapter ka ga baki daya imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da gafara yake cewa wannan aya idan muka kalle ta tana nuna mana ubangiji ya kwatanta duniya da cewa wasa ne da yace kala'ib la'ibun sai malam yace kala'ib sibyan kamar yadda yara ke wasa in an ce Allahu ana nufin wasa wanda yara suke yi wanda baya da tabbas da yaro ya ji yunwa sai kaga kawai ka neme shi ka rasa amma da ya fito yanzu yana wasa kai ka ce ba zai daina ba amma da an jima yunwa ta fagare shi sai ka ce ya abun nan to haka rayuwar duniya take shi yasa mala yace kamar wasan yara sai Allah ya kwatanta ta kuma da cewa kamar Allahun sai yace kamar wargi wargi kuma wanda shine waɗanda manya suke yi ko matasa suna zaune a cikin majalisa ana wasa ana wasa zuwa wani lokaci kawai ana hira sai ka nemi babu kowa a majalisa an watse ubangiji ya kwatanta ta da cewa wazina kuma ado ne sai malin ya ce ka zinatin niswan kama adam mata in za a fita sai an yi kwaskwarima an sa gazar an sa famfike an sa foda an sa sarka sannan a fito ana komawa kuma sai a watsar saboda an riga an gama amfani da shi sai kuma gobe idan za a fito to haka rayuwar duniya take sai ubangiji ya ce wa tafakurun sai malam ya ce da ainihin alfakari wanda ake yi a tsakanin tsarekun juna ni ina alfakari da dukiya ni ina alfakari da 'ya'ya wani yana alfakari da ainihin tarin ilimi wani kuma yana alfakari da dukiya da asali wata kathurun sai malam ya ce kuma da gasar tara dukiyar ko abun hawan ko gidaje waɗanda ake shiga irin gasa wadda take tsakanin wato tsarekun juna waɗannan abubuwa idan muka kalle su a yau duk za su ƙara fito mana da ma'anar da abin da Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya ka duba yadda mutane suke tara dukiya yau ba ji ba gani ka duba yadda ake tseren ibiyar dukiyar gwamnati abin zai baka takaici kuma ya baka mamaki ga mutumin da ya wuce shekara hamsin sittin amma a yanzu ne kuma yake iba dukiyar da zai shekara ɗari da za a ƙara masa shekara ɗari ba zai cinye ba kaga ubangiji ya yi gaskiya da ya ce kawai rayuwa ce wadda take ta gasa a tsakanin mutane dubi kuma yadda 'yan kasuwanmu suka koma rashin tausayi yadda ya mamaye mu ya mamaye da yawa daga cikin waɗanda suke masu kuɗi da yawa daga cikin waɗanda suke 'yan kasuwa waɗanda suke na ƙasa da na tsakiya da na sama baki ɗaya ka dubi bala'in da Allah ta'ala ya jeho mana a cikin wannan al'umma na jarabawa ambaliya a madadin mu yi amfani da wannan dama mu taimaki al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma dubi yadda mutane suke ta ƙara koye abin da suka iba ko abin da suka saya a lokacin da babu kai ka ce ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ka ce ba mu ne al'ummar da Allah ta'ala yake cewa azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirin kai ka ce ba al'umman nan ba ce wadda Allah ya ce Muhammadun Rasulullah sai ce wallazi na ma'ahu a shidda'u alal kufari sai ya ce rohama'u bainahum kai ka ce ba al'ummar da Allah ta'ala yake gaya mana cewa ba almu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kai ka ce ba al'ummar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mata ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ina rahama take a cikin wannan al'ummar dubi yadda dangantaka ta koma a yau tsakanin makwabci da makwabci ba a shiri tsakanin dan uwa da dan uwa ba a shiri wani fa uwa daya uba daya ba a koga maciji wani ga uban nasa a cikin fatara da talauci ga kuma kuɗi yana tara su ba yadda ya iya da su ba magana ‘yan uwa ake ba ubangiji kuma ya ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa bani sabil zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah ka dubi yadda shugabanni suka koma kai ka ce ba ‘yan adam ake shugabanci a Najeriya ba wallahi wani abun in kana tunani sai ka ce anya waɗannan ‘yan adam ne ko dabbobi faman ka dawo faɗin Allah ta'ala da ya ce wata kafurun fil amwali wal aulad to sai kawai ka samu waraka Allah ya gaskiya ya ce walaƙad zara'ana da jahannama kafiran min aljinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها فعلت أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون Allah ya ce wallahi dabbobi ma sun fi su zama a bisa tabarki madaidai wannan al'umma ce da Allah ta'ala ya kira ta al'umma ce guda ɗaya mai ubangiji guda ɗaya mai littafi guda take da makoma guda ɗaya yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ina rahama take a cikin wannan al'umma shekaran jiya da kwana bai wuce wata ɗaya ba ko kwana arba'in ake sayen shinkafa buhu ɗaya ake saye naira dubu goma sha shida amma a yau a cikin wannan garin da aka fitar da buhuhunan da babu iyaka a yau nawa ake sai da shi a hakan kuma ba a da lokacin da waɗanda suka ajan ba su da lokacin da za su fito da shi su sayar har yau yana kusan dubu ashirin da uku amma wasu na cewa har yanzu da saura har yanzu da saura wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama bai fi kwana arba'in ba ka saya bawan Allah ka ci naira dubu bakwai amma har yanzu kana cewa da saura ba za ka tuna irin bala'in da ya samu mutane ba kai kana gani cewa ka amintu ne a fa'amina ahalil ƙura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun shin mutane suna tsammani sun amintu ubangiji ba zai iya kama su da ƙuba ba wani tabbas gare ka ai duk mutanen da ambaliya ta same su duba jihar jigawa ko nan kusa da mu ka gani akwai da yawan su waɗansu su wanda ajiye sun fi ka dukiya domin akwai wanda yana da sanu sama da guda ɗari biyu to kaga ba za ka haƙa shi da wani abin nan ɗinka da ka aje ba guda dubu amma yau aka wayi gari ruwa ya yi ambaliya ba shi ba iyalin ba dabbobin gaba ɗaya an basa shekarai kai ka aminci cewa wannan ba za ta same ka ba me yasa ba za mu tausaya ma kanmu ba karanta tarihi ka gani ɗauko hoton geography ka iske duk nan inda muke zaune a cikin kogi ne ba wallahi in ka karanta tarihin ba da duk nan inda muke zaune a cikin kogi yake zaune to wani tabbas gare ka shi yasa Allah ya ce afa amina ahlul qura mutanen alkarya sun amintu cewa ubangiji ba zai kama su da azaba ba da safe ko da daddare ko da yamma ba wani wanda yake amintacce idan azabar ubangiji ta zo wallahi ba wanda zai ba a saurara ma kowa ka daina ganin cewa kai kawai don abu bai taba ka ba to za ka ci gaba da takura ma mutane wallahi ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana nan shi yasa ya ce inna rabbaka labil mirsad yace zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan wa maduda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla Allah yace sa urhiquhu sa'uda Allah yace zan kallafa masa wata azaba wadda take mai hauhawan juna dubi shugabanci yadda ya lalace kullum bakin gwamnati cewa babu kudi duk wani ma'aikacin gwamnati in ya tashi zai ce Najeriya babu kuɗi shugaban ƙasa zai ce Najeriya ba kuɗi yan majalisa su ce Najeriya ba kuɗi bajet ma ba a san yadda za a yi ba sai an ciwo bashi in ka dawo ministoci su ce babu kuɗi in ka dawo gwamnoni su ce babu kuɗi yan majalisu na jiha su ce babu kuɗi ciyamomi su ce babu kuɗi kowa a cikin gwamnati cewa yake babu kuɗi amma ba matsalar su ɗaya guda ɗaya wadda suka rage mai gida ne ya ce baya da kudi kuma sai aka gansa kullun ciwo bashi yake kajin da ya saba ci da badalin da aka saba yi tun lokacin da kudi har yanzu shi ake yi akwai alama hankali a cikin tafiyar ba matsalar su guda ɗaya waɗannan shugabannin ta jin daɗi wadda suka rage saboda an fatsa cikin rasikin babu minista in zai fito zai fito da kwamboi ɗin motoci sama da guda ɗari gwamna in zai tafiya zai tafi da mutane sama da guda ɗari shugaban ƙasa da ya tashi tafiya turai a yanzu da kusan mutum ɗari ya tafi a ƙasar da ake cewa babu kuɗi a ƙasar da ake cewa sama da mutum miliyan ɗaya a arewacin najeriya ya rasa gidajensa ya rasa dukiyarsa saboda ambaliya wannan mutum miliyan ɗari su taka jirgi su tafi waje nawa kake tsammanin alamun kuɗinsu to idan babu kuɗin ku zauna mana wannan shine abin da muke gani wama sami'na wama shaidina illa bima allimna wama kunna lil ghaibi hafizin wannan yan uwanmu ne musulmi su ne suke mulkin mu da kuma waɗanda ba musulmai bane ba ya za a yi kenan ka duba yadda ake ta kashe mutane ruwa ya kashe ambaliya ta kashe mutane su sata hanyoyi komai ya tsaya wato mun zama kawai mutanen annabi lu da ya ce alaisa minkum rajulun rashid ba mutum ɗaya mai hankali wanda zai magana a jiha ya ce kai barnan nan ta isa mutum zai yi ritaya ya yi shekara talatin yana aikin gwamnati yana ba da gudunmuwarsa tun da ƙarfi a jikinsa yanzu kuma aka wayi gari ya yi shekara talatin da biyar yana bauta ma ƙasarsa lokacin ritayarsa ya yi ya yi ritaya yana ta bin baya a biya shi lada aikin da ya yi wanda lada aikin nan ba kudin gwamnati ba ne ba kudinsa ne da ya tara ita gwamnatin wani abu ne take sawa shi ma tana sawa ne saboda harajin da take karba a cikin albashinsa so kudinsa ne in ka dawo jahohi waɗannan kudin sai mutum ya ritaya su kasa fita ka yi ritaya kana da shekara 60 ƙarfi ya kare abin da ya kamata a baka kuma ba a baka ba yanzu kuma ga 'ya'ya duka ƙanana ne in irinmu ne 'yan boko wanda yadda aka yi shekara arba'in din ma sannan aka yi auren baka sai gida ba ga abinci ya zama matsala ga bifi ya hau ga shuga ta hau suna nan azube da yawa kudinsu ya gagara ya kasa fitowa a jiha suna nan a lokal government suna nan in ka tafi uwa uba gwamnatin tarayya to nan kuma wani zalincin ne ma kawai Obasanjo ya fito da shi aka yi doka a kansa shine kudin ka in kai ritaya to ba za a baka gabaki ɗaya ba yana hannun waɗansu mutane za a baka ɗaya bisa uku ne kika ce ba 'yan adam ake mulki ba a cikin wannan ƙasa duk abin da suke ciki a gwamnati jin jin daɗinsu da su da 'ya'yansu da matansu in kai magana constitution ya ce a basu to na irin sakaran constitution ne kawai buƙatar mai mulki ya kula da ita bai kula da buƙatar waɗanda ake mulki ba in ka tambayi gwamna wannan jin daɗin da kake yi zai ce constitution ne famanan sakatare gidan gwamnati idan ka je duk wannan wanda da ake za a ce ai constitution ne ya ce a yi to na constitution ne kuma ya ce mutum ya ritaya a hana shi kuɗinsa kuma wani constitution ne ce in an yi ambaliyar ruwa kawai kowa ya fita a bar talaka kawai ka duba akwai garuruwan da fa an yanke su da duniya ga baki da ba shiga ba fita shi yasa kawai 'yan kasuwa su kuma wato kama an danne masu kan ne to wallahi mu mai da hankali an kusa zuwa wurin da baka da aminci duk mai hankali in ya kalle mu ya kai yawan matasa yanzu da suke tasowa ba aikin yi wallahi tallahi ba mu da aminci ba ka da aminci gara ma ka sauke rawalinka ka kyautata ma mutane in kwananka ya ƙare Allah ya kalli wannan ayyukan da kai ya baka aljanna amma ba wani wanda yake da aminci domin ku duba taron nan da aka yi nan nan taron da aka yi kwanan nan na buɗe wannan tashar a gaban duk kowa fa yara ke shan wiwi yara ke shan kwaya yara ke shan fetur mata a kan idonmu ake ba mu yara kudi aka jefa masu aka ce kuje ku sai kwaya ana jefa musu kudin da ya tafi shi kuma kawai sai suka sayi fetur galan guda kowa da ɗan tsummansa ya tsoma kawai ya nannaɗe da wani abu yana zuƙa suka kiwo gari a guje 'ya'yan mutane wannan wace irin ƙasa ne waɗannan wani irin al'umma ne wani irin rayuwa ce haka muke yi kai ka ce ba lahira muke fuskanta ba to shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa wannan abinda wannan aya take nufi ita wannan duniya ubangiji ya kwatanta ta da cewa kamar shuka ce wadda aka yi domin mai zuwa wani lokaci babu shukar ana tafiya ana tafiya sai a ce ina shuka jiya babu ita to haka wata ran wanda ya san tarihin kama za a neme shi a rasa ba yanzu siyasa ake yi ba duk waɗanda aka ci siyasar lokacin obasanjo suna ina ka iya cewa kusan kashi biyu bisa uku duk sun tafi kabari waɗanda aka yi siyasar shagari da su a yau muna kusan shekara arba'in ka iya cewa in akwai waɗanda suka yi saura waɗanda aka ci siyasar da su ba su mika kirga su da yatsun hannunka ba ina waɗancan suke duk suna a kabari sun koma inda suka zo me yasa mutum zai yaudar kansa ali bin abi talib yake giya ma ammar bin yasir yace ya kai ammar yace kada kai bakin ciki akan wani abu da ka rasa a wannan duniyar domin duniyar gabaki ɗaya abaibai ne guda shida babu na bakwai babu na takwas abu na farko yace abin da zaka ci abu na biyu shine ruwan da zaka sha ko abin da zaka sha abu na uku tufafi wanda zaka sanya abu na hudu yace abin hawa ko gida wanda za ka shiga abu na shida sai ya ce masa shi ne abin da za ka aura mace ta auri namiji ko namiji ya auri mace ya ce ta wannan shi ne kawai rayuwar to tun da waɗannan abaiban su ne rayuwar to idan ka samu ɗan kaɗan da za ka ciye maka amfani ai magana ta ƙare ka samu kaɗan na halal shine yafi ka samu da yawa wanda yake na haram yace sannan kuma abin da zaka sha kai kokari duk abin da zaka sha ya zama na halal domin abaibai ne guda biyu ko dai ka sha na halal sai Allah ya baka lada ko ka sha na haram sai Allah ya baka zunubi yace to haka abin sawa yace kuma haka abin hawa ko wurin zama kuma haka matar da zaka aura ko zaki aura sai yace bari in baka labarin fassarar su ga baki daya yace kaga dai da muka ce abinci da abin sha yace to mafi daɗin abin shan da ɗan adam zai sha a bakinsa a duniya ita ce zuma yace in ka dube ta kashi ne na ƙwaro ko kashin ƙuda ne amma shi yafi komai zaƙi wanda ɗan adam zai sa a kan harshensa amma kuma kashi ne yace sannan mafi kyan abin da mutum zai sha a duniya yace duka idan ka dube shi shine ruwa idan kana jin kishi ba wani abin da kake so irin ka sha ruwa tambayi wanda yake a asibiti da ya kasa shan ruwa yace to shi kuma wannan ruwan idan ka dube shi kun yi tarayya da kai da dabbobi yadda kake jin daɗin shan ruwa haka dabba ma take jin daɗin shan abin ruwa babu bambanci a nan sai ce sai tufafi yace tufafi kuma yace mafi tsadar tufafin da za ka sanya a jikinka shine dibaj wani samfurin tufafi ne wanda ba haushe baya da shi amma larabawa suka ce dai daga kashi ne na wata dabba ko wata tsutsa wadda take yin kashi sai a tara shi sai a yi tufafin dibaj da shi irin abin da ake sawa yana warkiyar nan ya ce to kaga kashi ne na dabba sai ce sannan mafi alkhairi ko mafi kyan abin da za ka hau shine doki a ce kana da doki in garma a wancan lokaci in za ka yi balaguro ba ka da matsala kamar yau kuma sai mu ce mota irin motoci da ake ta yayi ga sunan ka je gidan mutum ɗaya sai ka iske motoci guda goma kuma yau zai zo masallaci a ce inna allaha ya muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba amma motarsa goma a gidansa shi shi kadai da shi da matansa da 'ya'yansa ya ce to shi kuma dokin nan da kake gani da shi ne fa ake kashe mazaje a fagen yaki to in yanzu ne kuma zai mu ce motocin nan da kake gani da su ne fa ake yin hatsari da mutum ya shiga mota sai ta kwantsama da shi a gawa ce Allah sarki ba ta wuce sati biyu da saye ba amma ta kai shi lahira yace sai mace wadda zaka aura yace to ita kuma mace yace kai canka da kai canka da kai canka inda ya fi komai kyau a jikinta ya ce fuskarta ne inda kuma ya fi kowa muni a jikinta ya ce shi ne gabanta to kuma shi ɗan adam gaban yake so ba fuskar ba ya ce to wannan shi ne duniyar gabaki ɗaya da ake ruzi a kanta saboda haka sai ya ce mafi alkhairin abin da za ka riƙa shi ne magana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da duniyar nan ta kai daidai gwargwajon fiffiken ƙuda darajarta ta kai gwargwadon fiffiken sauro ya ce wallahi da Allah bai bai wa kafiri ƙwayar ruwa makwarwa guda ɗaya ta ruwa ba da Allah bai bai wa kafiri so kada ka taɓa tsammani don Allah ya tara maka dukiya kai tunanin cewa wai kai ne Allah ya fi so kalla inda tarin dukiya shine alamar da ke nuna Allah yana son bayi to da annabawansa da manzanninsa sun fi kowa tarin dukiya amma ga annabi rayuwar da ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so rudin kai ne mutum ya rika tunanin in ya zama mai kuɗi a nan can ma zai zama mai kuɗi abinda wa'il ya faɗa kenan Allah ya maida masa da raddi Allah ya ce afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada Allah ya ce afqala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-adhabi madda wa narithuhu ma yaquluna wa yatina farda saboda haka kuskure ne kake tunanin cewa in Allah ya baka dukiya shikenan kai ne dan gata kai da yayanka Allah ya sauke a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi dan Mas'ud lokacin da suka same shi yana kwance akan tabar makaba manzo Allah ya tashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka ga alamar zanen tabarma a jikinsa suka ce ya ma'ikin Allah ba man kawo maka shimfiɗa da matashin kai ba sai manzo Allah ya ce mali walad duniya ni ban kasance ba a cikin duniyan nan illa karakibun istazalla tahta shajara ya ce kamar matafi ya dan zauna yayi zango ya dan ci abincinsa sannan kuma kawai in ya huta sai ya tashi ya gaba haka nake a duniya a wata ruwayar Umar dan Khattab ne ya same shi akan wannan ainihin shimfida da ya tashi ya ga alamar zane akan sai Umar ya fashe da kuka yace ya ma'aikin Allah ga kisira da rum sarakunan ga su kaisar da kisira suna fantayawa a cikin shimfiɗin zinari kai ne wanda Allah ya fi ƙauna a duniya amma kuma gashi kana kwanciya a ƙasa ba ma kawo maka katifa mu shimfiɗa maka ba sai manzo Allah ya tashi ya dafa kafaɗarsa yace kana shakka ne ya kai ɗan khattabi yace waɗancan su ne waɗanda Allah ya tattara ma'azzikinsu na duniya da lahira su cinye a can idan an je lahira ba su da komai yace waɗancan ai su ne kafirai in an je lahira za a ce izhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha bal yawma tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsiqun ya ku bayin Allah ku sani cewa ubangiji ya wasafta duniyan nan da shi da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bayani dalla dalla wanda yake duk mai hankali zai gane kuma duk mai hankali zai dawo cikin hankalinsa ya ƙara tanaji cikin tafiyan nan wanda baka san lokacin da zaka tafi ba lalle bai kamata ce mumini duniyan nan ta yaudare shi ba babu wanda duniya take rudani rudarsa sai wanda yake gaffalalle sai wanda yake rago hasararre a rayuwarsa ta duniya saboda haka ya ku bayan Allah kada duniyar nan ta ruɗe ku da adanta lalle hakika kada ta fitine ku da kawace kawacenta idan kuka sake wallahi za ku gabbala gabarin menene hakikanin duniya hakikanin ta shine mutuwa ana tafiya kwatsam sai a ce babu kai magana ta kare ku sani wannan gida na duniya shine gida na sakamako ba gida ba ne ba wanda gida ne na aiki ba gida ne na sakamako ba ku sani gida ne na jarabawa da binciken ayyuka ba gida ne ba na jin daɗi da sakamako lalle bai dace ba mumini ya jingina zuwa ga wannan rayuwa wadda take kaiwa ƙarshe kada ka riƙi duniya ta kasance gida da masauki ka sani cewa an yi lokacin da babu kai kuma za a zo a yi lokacin da babu kai Allah ya goranta mai ‘yan adam ya ce hal a ta'alal insani hinin minar dahari lam ya kushe an mazukura a wala ya zukuru insanu an na khalaqanahu min qablu wa lam ya kushe a Allah ya ce mazakariya wa qad khalaqatuka min qablu wa lam ta kushe a da can baka zanto abin ambato ba to nan gaba ma kuma za a yi lokacin da babu kai saura kiris bahaushe ya ce in ganga ta faye zaki tana dab da fashewa Allah ya sa ta fashe da imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi ingantacce ka kasance da duniyar ka ya kai yaro yake ga mu Abdullahi dan Umar ka kasance a duniya kamar matafiyi ko mai balaguro wanda ya tsaya a tasha yana neman ruwa da zai sha bayan wani lokaci kuma sai ya wuce abu gabansa haka ake bukata mutum ya kasance a rayuwarsa ta duniya sai Abdullahi dan Umar tun daga lokacin da ya ji wannan magana sai ya kasance cewa yana cewa idan aka kai yammaci da kai to kada kai tsammani cewa za a kai asubahi da kai idan aka wayi gari da kai kada kai tsammani cewa za a kai yammaci da kai don nawa nawa aka yi hira da su lafiya lau sun shiga sun rufe kofa lafiya lau har sun ma'amala da matansu ma kawai lokacin asuba ya yi alleka babu shi ya koma zuwa ga Allah duk rayuka suna tafiya cikin dare zuwa ga Allah Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun maza Abdullahi dan Umar yace ka riƙe ayyuka na kwarai tun kana da lafiyar ka garau kafin rashin lafiya ta zo don duk wanda ka gansa lafiya lau to akwai lokaci da zai zo baya da lafiya idan ba kuma ta ba malam rana ita yau shi ya mana sallah amma kuma sai gashi je je yana asibiti a can ya kwana muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya Abdullahi dan Umar ya ce ka riƙa kuma da rayuwarka tun kana a raye kafin mutuwa ta zo maka domin duk wanda ka gansa rayayye to watan wata rana za a ce ya mutu bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haq ya ku mutane lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fala tagurrannakum alhayatud dunya kada fa rayuwar duniya ta rude ku wala yagurrannakum billahi algarur kada mai rudi ya rude ku shine iblis ya raba ku da Allah inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan makiyi ne fattakizuhu aduwa ku rike shi makiyi إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد شيطان yana kiran ƴan ƙungiyarsa don su kasance a cikin azaba wanda take mai radadi muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana sauki cikin wannan ibtila'i da ya jarabe wannan al'umma muna roƙon Allah ta'ala kada ya kama mu da laifin da wawayen cikin mu suke aikatawa al'amari ne wanda ya kamata ce kowa ya rusuna ya koma zuwa ga Allah Allah baya jaraban mutane haka kawai babu dalili wallahi zunubinmu ne ya kawo wannan bala'i kuna ji idan kuna tambayar waɗanda suka ga ambaliyan nan yadda ruwan yake tafiya kawai ya isa abin tsoro kuma ya isa a ce mutane sun sa hankalinsu a kan wannan al'amari kowa ya tunani duk wanda yake da wani laifi da duk wanda yake da wani zunubi wanda yake ganin laifi ne wanda yake babba ya koma ya tuba zuwa ga Allah ku sani fitina idan ta zo tana shafan mai laifi da mara laifi kada ka taba tsammanin cewa ta faru a wani wuri ba za ta faru a kanka ba kai da ta ba ba ta faru a kanka ba ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi maka hanzari ne sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah wanda kuma Allah ya jarabe shi shi kuma sai ya haƙuri ya sani dama waɗanda aka fi jarabawa su ne annabawa maza Allah yake cewa ana jaraba mutane daidai gwargwadon imaninsu idan imani mai ƙarfi ne sai jarabawa ta yi ƙarfi idan imani ya zanto mai rauni sai jarabawa ta zanto kaɗan to muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu ikon cin jarabawa muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tuba kafin rayuwar mu ta ƙare muna roƙon Allah ta'ala ya gyara mana zukatan shugabannin nan waɗanda suka ruɗe suka kiɗime waɗanda suka sa duniya a gaba waɗanda babu abin da ya dame su da harkar da ta shafi ɗan adam ba wai harkar da ta shafi dabba ba duk wani abin da kake kira insaniya ko humanity waɗannan shugabannin babu su a cikin zukatansu duk wani abin da za a ce tausayi da rahama babu ka duba yadda ake azurta makaɗa da mawaƙa da 'yan bol ka duba yadda ake azurta 'yan fim ga bayan Allah a cikin jeji mutum baya da cin yau baya da cin gobe komai nashi ya rasa amma a daidai lokacin za a azurta ɗan fim ko karuwa wani wani irin shugabanni ne muke da su wani irin rayuwa ne muke yi wannan to muna roƙon Allah ta'ala duk wanda zai gyaru ya Allah ka gyara mana shi duk wanda ba zai gyaru ba Allah kai ka san shi kuma ka san inda yake ya Allah karka ƙara ɗaga masu tuta duk wanda ya kasance azzalimi wanda ba tausan al'umma ba al'umma ce gabansu ba ya Allah karka ƙara ɗaga masu tuta karka ƙara ba su dama ya ubangiji Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa ka kawo mana alkhairi ya ubangiji bai gagare ka ba ka canza mana abin da ya fi alkhairi bayi ne a gare ka muna kaskantar da kanmu ya Allah ya ubangiji kai ne ubangijin bayi ga baki daya ka saukar da rahamarka da tausayinka kan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayin Allah ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a irin wannan rana mai albarka rana ta juma'a dukkan wanda ya yi salati guda ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله